بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نوني قوة محرم biyar wannan kuma shine darasi na na farko a sabuwar shekara biyar ga watan Muharram shekara 1445 daidai da 20 da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin littafin siffar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na babban malami Fahad bin Abdurrahman Shuwaib za mu tashi nawa shafi na ashirin da hudu ne ina gana ku zai zama da biyar da biyu to sai hadisi na ashirin da bakwai a yanda ni yema nawa shaida malam na magana akan abin da ya shafi face ruwa daga hanci ya shigo gaba ta takwas a gaban maganan gaba ta takwas a gaban maganan mu haka yake a naku yawwa gaba ta takwas tana magana akan shine hada kuskuren baki da shakar ruwa ta sanadiyan ɗiban ruwa a hannu ɗaya kan fatar ruwa ɗaya kai amfani da shi ka sa a baki ka kuskura ragowar na hannunka kai shakan hanci da shi an fahimta shine ya kawo za ku iya tuna can a sama da ya ce al'istinthar ko ikhrajil ma'i min al'amfi ba'ad al'istinshaq mun maganan yadda ake fyacewa ake fyato ruwa daga hanci ya muka ce wadda iya tunawa yawwa ehe wasu yatsu guda biyun al'ibham wasu baba ko wannan babban da shi kuma in kun lura idan har wata ta gwada a cikinku daga wancan lokacin zuwa yanzu ake ji kin ma fi samun numfashin ke fita a sauƙaƙe ki ji kin fitar da ruwa amma inda muke fyace wasu yanda ake fyace bajina aka suke sha suke fyace ruwa zaki ji shine zaki ji har iska ya kume miki a hanci ya koma miki kai amma zaki amfani da hannu yatsunki ki daga hancin ki zaki ji iska ya fitar miki cikin sauƙi an fahimta ko to karkashin su ne kawo mana hadisi daya zamu tashi hadisi na biyu amma shine lamba hadisi na 27 ni a yanda yake a nawa littafin ban sako na kuma a rubuta haka ba na'am malai cewa min hadisi amr bin yahya a cikin hadisin kuma amr yahya shi ma a cikin sa mun samu cha fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce famadmada yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuskure baki wastan shaka ya shaka ruwa wastansara ya kuma fyato ruwan a irin wancan tsari da muka faɗa min salasi gharafatin da kamfata guda uku ma'ana yana shakanci shi ma so uku kuskuren baki uku kenan fyacewa uku an gane to amma in tambaye ku mana kan mu ci gaba da wani hannu zan yi amfani wurin fyace ruwa kun san dai ba da hannu biyu zan yi haka ba ko wanne ya kamata amfani da shi hagu yawowa in na zuba ruwan a baki na furba na shaƙa sai amfani da hagu sai in tambaya da ke ajama wanda ta faɗa sai ta gaya min dalili da dama ke alola ita hagun ba wanke ta alola an ce ya zuba ruwa a hannunsa so uku amma ba ce nake ko an ce dama lazun na ina alola wannan tunani ya faɗo mun nace to kuma ya kamata ku ji yadda muke ji yanzu me abin yi ni abin da na natsu da shi shine a kamfata da damu kuma a fyace da dama kun fahimta saboda ai daman ba hancin zaka cusa ba balle a ce datti ya fito da ra'ayi je kyaman sashi a cikin ruwa a maida sannan kuma babban dalilin shine hadisin nana Aisha radiyallahu anha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam duk fara wani abu da hannun dama yana burge shi yana fara al'amuransa da hannun damansa to kaga mu ma wannan sai mu tayammu sai mu mai da shi a dama amma fa wannan fahimta ta ce qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa fi hadha al-hadith a wannan hadisi da muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuskuren baki ya shaka ya tace so uku da kan fatar ruwa uku dilalatun akwai hujja ma'ana dilalatul hujja a cikin hadisi akwai hujja wanda yake zahiratun a fili qarara limadhhabi sahih a bisa mazhabi mazhaba wanda take ingantacce al-mukhtar wanda kuma ta dace a zabe ta a tafi akanta mazhaban da ta dace a zabe ta a yi aiki da ita ita ce wanda ta yi bayani anna sunnata fil madmada lalle abin da yake shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kurkuran baki wal istinshaq da shiriyarsa a cikin shakar ruwa shine an yakuna bi thalathi gharafatin ya zamto an yi wannan shakan da kurkuran da kamfata uku ya tamadmadu wanda da wannan kowace karfata ne za ka yi kurkuren baki wastan shiku sannan ka shaƙa ragowar ruwan da ke hannunka min kulli wahidatin min hada kowace ɗaya daga cikinta sai zamto ɗiban ruwa uku kuma ayyuka uku an fahimta rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito cewansa rawahu muslim me yake nufi sharhul muslim lin nawawi mujalladi na uku hadisi na 1230 sai hadisi na 28 mala ya ce wa min hadithi a aishata kuma ya zo a hadisin na na'isha Allah ya ƙara yadda a gare ta fi wasfi wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da take siffanta alolan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce annahu qala fihi lalle annabi sallallahu a cikin bayanin alolansa ya ce idza tawadda'ta idan ka tashi yin alola kana tsakiyar alola daga cikin abin da ake alola fa madmid to ka kuskur ka kurkuri bakinka kai kuskuren baki qala al-baihaqi imam al-baihaqi yace isnaduhu sahih wannan hadisi isnadin sa jeran giyan mazajen da suka ruwaito hadisin ingantacce ne wa huwa ziyadatun ala hadisi aisha kuma wannan ƙari ne akan hadisi doriya ne akan hadisi na aisha al-mutaqaddim wanda ya gabata fi sunan abi dawud a cikin sunan abi dawud hadisi na 143 wa huwa kama qal kuma tabbas hadisin kaman yanda ya faɗa ne daga lokacin da ne magana a sai Abu Dawud da waye siya cikin ku da fa tamfa ne da an ce mutum bakwai sun bada kuɗin su kin je laki siya Hmm, kawai ke sai sunana abi dawud in akwai mai milk takarda su baki shi yadda yanzu littafi na tsada yanzu wannan littafin nake gani a nuna dubu shida na siya shi amma ko ashirin ne zan siye shi saboda na fi shekara ina neman shi ban samu tafsirin sa'irina bi tariqi salihina ila rabbil alamin sharhin tariqus salih din da nake muku ne mujalladi biyu ne da number 1 sai na kawai ke sama galibi da jan takarda ma yake zuwa nake siyan aunil ma'bud kuma to zai kai 70 da wani abu shi nake da shi al'istinshaq wal'istinsar mali ce bayani a kan al'istinshaq shaƙar ruwa wal'istinsar da fyace shi shi ne hadisunmu na ashirin da tara ko wannan jim nawa akwai wata jimun kafin ya ce an abi huraira na kuma haka ne wannan kuskure ne kuskuren kwamfuta ne an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira allah ya ƙare da a gare shi jama'a ba fi kuma a tabai a dare in na faɗi na na aisha ko abi hurairu na ji an yi shiru na kan fa tunanin da ƙwarƙwasa a gurin in ha za ku ɗan shiru waɗannan biyun su ɗaga murya a kan nema musu yarda allah yana nuna aƙi da kalahiyar talau kun fahimta a musulunci zagin sahabbai fasikanci ne amma akwai sahabbai biyu da duk wanda ya zage su a musulunci ta tabbata shi kashe shi ake ita ce na na aisha da sayi na abubakar kun fahimta so da duk wanda zai zage su to kai tsaye zai zage ƙur'ani ina fata kun gane yawwa abi hurairah Allah ya kare da a gare shi ce annan annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce idza tawadda ahadukum idan dayanku ya tashi zai yi alola falyaj'al fi anfihi ma'un to ya sanya wani kaso na ruwa a hancinsa sun malyastanfir sannan kuma ya fyace shi ina ma'ana ya sanya ruwa a hancinsa yawwa ya shaƙa ka samu wani bakana ya sa buta ana azumi ya diddila ko ai ba wanda zai yi haka kai ma ka kware to ba yana nufin sa ruwa mai yawa ba shi yasa ne tambaya yana nufin shaƙewa kuma na gaya muku a baya ai in kai kurkuren baki abinda zai saura a hannunka dama zai ba zai ai ba za tsamani ya cutar da kai da yawa ba da a ce shakan za a fara yi sannan kurkuren baki to da yawa kila a rinka shakewa an fahimci wannan ko wa alaikum assalam mun bayanin kuma yadda ake fyacewa din wannan a baya malai ce muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito al-fath me yake nufi fathul bari muslim sharhu muslim linnawawi wa abu dawud sai abu dawud fatul bari mujalladi na ɗaya hadisi na 229 sharhun nawawi na da yawa muslim hadisi na 237 abu dawud hadisi na 140 muna faɗa wannan saboda muraja'a da ƙarin nema wanda suke da ƙoƙarin ƙarin bincike sai su je su rinka dubawa yana da kyau qauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace liyastanfir ya tace ai abin nufi shine liyuharrikul ba'a fi anfihi kun ji ko ya sabu domin ruwa ya motsa a hancinsa wa asluhu abinda ake nufi da wannan al-istinfar din asalinsa an-nasrati wa hiya tarful anf an-nasrati da yace istinfar ka shigar da ruwa cikin hanci to an-nasrati asalin shi ana nufin kalma an-nasrati ne an-nasra kuma yace hiya tarful anfi shine gefen hanci shine nan gurin in kina taba hancinki da ƙasa zaki ji da taushi akwai inda da kindu zaki ji kashi kun fahimci magana to daga inda kashin nan ya fara wannan mai kama da gandan yayi ƙasa shine an-nasra me kun fahimci magana shi yasa zamu zo a gaba ku ji hadisin da yace ka kai makura wurin shakan ruwa sai dai idan kana azumi to makuran ana nufin duk shakan da zaka yi kar ya kawo kan wannan kashin dan zai cutar da kai an gane maganan yawwa to yan shine abinda abinda abinda malam ke nufi anan kun ga ya amfanar da mu annasrati yana nufin tsarful anfi shine wannan gefen hanci din daga inda kashi ya kare tsoka ya gino a jikin fuska sai hadisi na 30 malai ce kazalika almubalaghatu fil istinshaq to ga maganan da na gama yanzu kamar haka kaiwa makura a yayin da kake shakarwa a hancinka ana so ka kai kai haka amma malam ya kun sa'iman da sharaɗi ya zamto mutum baya azumi kai zo azumin mutum ya samu matsala me yasa aka ce ka kai makura wurin shaka ruwa yace li hadisi laqitin daga hadisin babban sahabi laqitin radiyallahu anhu qala yace qultu na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaina nace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akhbirni anil wudu ba ni labari dangane da alola wayya al'amarinta yake ƙwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi asbigil wudu'a idan ka tashi yin alola ka kyautata alolanka ka yi ta irin yadda kaga ina yin tawa wa khallil bainal asabi'i idan ka zo duk wanke abin da ke da alaka da hannu khallil ka tsefe haka ka sa yatsinka na ki daga hannunka ku ce na zage ku an fahimta ko in yi haka ko ka tsefe hannu ta ciki da me da ta waje in mun zo za ku gani wannan wurin yatsu din ya shafi da sanda kake wanke hannu nan farko ya shafi sanda ka zo wanke hannu da muka damu zo mucin masa daga nan za ka haɗa hadda yatsu idan kin san kina wanke hannu bayan kin gama wanke fuska in kin san daga nan wurin ɗaura agogo zuwa gwiwan hannun keke to kina fuskure in an ce wannan ya shafi hadda waɗannan yatsun a karo na biyu an gane an fahimta yawwa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka kai makura sannan ka tsefa yatsinka wa balik fil istinshaq kuma ka kai makura kai iya kokarin kawai makura wurin shakar ruwa a hanci illa an takuna sa'ima sai dai idan kana azumi to kai a hankali sannan a hankali kar ruwa ya shige maka rawahu abu daud abu daud ya ruwaito hadisi na 142 sannan turmizi ya fitar da shi hadisin 38 da nisa'i a hadisi na 114 da ibn majah hadisi na 407 da ma wasu wanda ba su ba mala ibn hibban da hakim sun tabbatar da sun inganta hadisin sannan imamu zahabi ya tabbatar da haka kuma ya inganta hadisi din haka nan ibn qattan shi ma ya inganta da imamu nawawi da ibn hajar wannan ka duba taliki da aka ala sharh sunna lil bagwi da ka ga wannan kun ga mala ya kawo references da yawa anan ko to bari ku ji yanzu ku nan ba kuna tanin mun zo mu koyi alola ne ba ko mu sai na mi sallah to bari ku ji ba za a gama ba sai an zo babin da zai tashi daga alola ya koma aqida shine wurin shafa akan hofi shi za ku ji malamin ne yana ta ruwan hujja yana ta ruwan hujja yana ta ruwan hujja da ya je karshe sai sai ce sharhu sunna lil bagawi kun ga yanzu bai je ce muku imamu nawawi ko fathul bari ko jami'i sayyid jami'a ba so ita ka muku a baya ba to nan saboda akwai rikicin shi'a ne anan shi yasa an ka da dan shi'a kana zaune zaka gane kawai alulan shi kana zuwa kaga wannan alulaki wanke kafa dan shi'a ne na sauka masallacin haramin makka zan yi alola akwai wanda gram masallaci wurin ajiya da yawa sun san shi kai ina zuwa na taddo ni balarabe dan yamen ya taso ni a gaba kaman zai kuka yana an ta shi'i tati huna wala tu'min billah yadna ta mai sai ina ganin shi na je na ga yana kullace mun ya akhi ya habib hada shi'i unzur ilai ya ce ɗan shi'a ne bai wanke ƙafa ba walla ya kalle mu ya kalle mu kyauta shi ya tafiye shi ba zai yi ba ya riƙa ɗan iran ne ya ce la ilaha illallah na uzu billahi mink aka balarar a sanni ya ce mai yana neman tsarin allah da gare ka kun fahimta yawwa to akwai aƙida a cikin wannan alwala da kuke gani sosan gaske shi ya sa kuka gani ba abin ya wuce inda kake tunani ina fata an fahimta karka ji an ce siffan alola ka ɗauka alu kawai don sallah ne akwai abin da mun ba mutum mai da shi a nan ba musuluncin shi ma sai ka samu taskaro shi yasa duk da kawo nan reference din sai ga muku hujja da littafin sunna kuma ya kawo jigajigan malaman sunna ya danna matsalan saboda ko ni ya musa miki to ga hujjojin da za su yi mai rubdu musu tabbatar miki da abin da annabi ya ce kun gane yawa sai mu gode ma Allah da muka ci karo da wannan littafin dan alkhairi ne a rayuwa mala yace wa min hala ya tabayyanu lana a cikin wannan ne zai bayyana a gare mu annal madmadata cewa lallai kurkuran baki wal istinshaq da shaka ruwa wajibatani abubuwa ne a cikin alula tilas ne yin su su biyun nan tilas ne mutun yayi su wajibai ne qala ibnu qudama ibnu qudama ya fada wannan ibnu qudama ne shi da sahibul mughni mawallafin littafin al mughni yake cewa innal malmadata lalle kuskuren baki wal istinshaka da shaka ruwa wajibatani fi taharati jami'an dukkanin su wajibai ne a abin da ya shafi tsarki yana nufin alola ko zai ke ne ce fi taharati tsarki zai iya dauka abin da ba alolan ba kamar yadda zai kawo yace jami'an gaba daya shine sai ke bada misali a ciki duk ibadar da zaka yi wanda take ba ta kunshi alola a cikin ta dole kai yace al-guslu kaman wanka kaga duk wankan da za a yi ya zamto na al'ada ko na nifasi ko na menene in dai irin wannan ne ko da wankan juma'a ce ta nafila da muke yi kuna yin wankan juma'a ko ko kuna cewa dan bala ku masallaci ba ku ha kuna yi ko yawwa ko ba ku masallaci ba ana yi sannan kuma ana yi daga fitowar alfijir ba sai dole lokacin sallan ba dan wasu mazan sai ce wallahi su masallaci ne kan muna office lokaci ke yi kaga bai je ya bai tambaya ba bai karanta ba in ka tashi inda alfijir ya fito sannan zaka yi wanka ka tafi office sai kai wanka da niyyar wankan juma'a ba dole bane ko alolanka za ta karye ladan ka na nan kun fahimci magana yawwa to kuma ku rinka haka kuma ba ma ku yi ba ku koya ma 'ya'yanku mazansu da matansu tun yanzu su taso da shi abin yasa na faɗa muku wannan yin irin waɗannan da riko da su yana ba mutum kariya fa fiye da kuke tsammani kun ga abin da ya shafi cututtuka irin na sa'ainu din nan kun sa nan suna sa ce al'ainu haq ido gaskiya ne ba haushe ma yana fassara wani ainin da maita a wani wurin al'ainu haq akwai wanda ya kalle ka wani irin kallo wallahi sai kai jinya wallahi sai kai jinya zaki ga mutum ya zazzabi kwana uku hudu wani lokaci ce malaria wallahi ainu ne wallahi tallahi wasu ainu ne ke kama su duk wanda zai kalle ki da zuciyarsa tana kuna amma ido yana nuna farin ciki to wannan kallon zai iya cutarwa kun fahimta shine kallo kamar na hasada ko munafurci ku zuciyar mutum na kuna game da ke amma a fuska ana dan murmushi wallahi asa ai ai yayi miki kyau ga amma ran na kuna to na rantsa da Allah kina iya jin kin tashi da zazzabi Ɗalibai sun faɗi wannan wannan faga mai imani kenan kai da aka yi ma din kana da imani to aka samu wani ruba ruban aka yi masa shi sai abin da Allah ya yi an fahimta na taɓa jin wanda a nan garin yake magana sihiri ne aka yi ma wani sai aka yi so jinnu suka kara suka aka yi ta abin nan sai ya ce ai suka ce to me yasa ba a yi mawana suka ce ai shi yana kiyaye sallah kiyaye sallan da yake yana kuma zama da alola ma shi ma muna bin shi mun ga inda zai gajiya gajiyan iska Allah ka tsare mu da su Allah ka tsare mu to shine malai ce al-ghuslu kaman wanka wal wudu da alola ko fa inna ghasl al-wajhi wajibun domin wanke fuska wajibi ne fihi ma hadha al-mashhur fi al-madhhab wannan wanke fuska yace do fa inna ghasl al-wajhi wajibun ko fihi ma domin wanke fuska wajibi ne a cikin alola da wanka kun fahimta duk wanda zai alola koyi wankan tsarki dole ta ya wanke fuskarsa wajibi ne Allah ya faɗi wannan yace hadha al-mashhur fi al-madhhab shine wannan shine abin da fito fili a kowace mazhaba in ka bi zaka tarar da wannan wa bihi qala ibn al-mubarak da wannan ne abdullah ibn al-mubarak ya kafa hujja wa bin abi laila da ibn abi laila wa ishaq da ishaq wa huqiya an ata sannan kuma an hakaito daga ata wannan ata din shine ata ibn rabi' sai ce al-istinshaqu bil yumna wal istinsaru bil yusra to shi malan anan ya tafi akan amin a tace da hagu kun fahimta ya ce ana so kai al-istin ka shaƙi ruwa bil yumna da dama wal istinsaru bil yusra sannan ka sha ka tace da me da hagu bari mu dauki nashi to mu tafi a haka an gane ko mun sauka akan namu malati an an an abi an abdi khairin an karbo daga abdi khairin qala yace nahnu julusun mun kasance muna zaune nanzuru ila aliyin muna kallon sayyidina ali bin abi talib hina haka ne na ku na tsallake ne yawwa an abdi khairin qala yace nahnu julusun shi tabi'i ne yace mun kasance wata rana muna zaune nanzuru ila aliyin muna kallon sayyidina ali idan ka kawo kalmar nazara ko nanzuru idan ka kawo ila a gabanta yana nufin muna kallo inda ne a ce nanzuru aliyan ko nantaziru aliyan muna jiran shi amma kaga ila ta ta'adi da ila nan zuru ila aliyin muna dubi zuwa ga saina aliyu sannan bai ce ra'aitu sai kawo nazara kalmar nazara me yake nufi kallon da muke mai mai dauke da tunani hankalinmu na kan shi akwai kallon abu da zaka yi ko da yaushe ka san kana kallon abu ka wuce amma baka damuwa da ka tsaya ka duba kamar wanda ke neman shagon sai da takalmi an ce mai lamba na 26 kaga ba zai zama ɗaya da wanda kawai zai zo ya shiga shago ya ga ko zai ga takalmi zai fita ce ka duba lamba mai 26 ce na dai shiga gurin na duba amma kun ga bai annazuru ba bai la'akari da ya gurin yake da sauransu amma wanda ya nazuru ya duba shi yasa Allah ya ce qul siru fil ardi fanzuru ku tafi a doron ƙasa fanzuru ku ga yadda take ku tunani game da al'amuranta to shi ne ana ce muwa mun zauna muna kallon shi muna tunani game da yi muna gamu tara hankalin muhina tawadda a yayin da ya alola fa'ada khala ya da kulyumna sai muka ga ya shigar da hannunsa da dama mala a famuhu ya cika bakinsa da ruwa da shi famadmada sai muka ga ya kuskura bakin da wannan hannun mun kaddara ya riga wanke hannunsa sau uku kafin ya sa a ciki tunda mun san da shi a baya ko wastan shaka sannan sai ya fyace wa nasara biyadihi al-yusra wa tanshaka sai shaka ruwan wa nasara sai ya fyace ruwan da ke hancinsa din biyadihi al-yusra da hannunsa na hagu fa'ala hadha thalatha marrat fa'ala hadha thalatha marratin ya aikata haka har so uku thumma qala sai muka ji ya kalle mu muta bi ai da mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai sahabbai sai ce da mu man sarrahu duk wanda ke so yayi farin ciki shine ma'anar man sarrahu duk wanda ke so ya farin ciki an yanzura ila ila tuhuri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya ga alola annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke so ya ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ke alola dan ya farin ciki fa hadhihi tuhuruhu to wannan ita ce alolar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji sayyidina ali bin abi talib rawahu ad-darimi ad-darimi ya ruwaito qala al-albani malan sani ne albani ya fada fi ta'liqihi a cikin ta'liqi da yayin hadisin cikin littafin al-mushka yace sanaduhu sahih ijeren giyan hadisan da suka mazajen da suka rawaito wannan hadisi ingantattu ne babu wanda ake tuhuma da wani abu an gane ko ina ga kaman fa anan na mu tsaya ko karfe shida tayi sai mu tashi a waslul wajhi na'am bai da yawa wanne ne bai da yawa waslul wajhi ne to ku nake ji ni ban da matsala a yi shi ok to to na tara kenan zai zama mana mala ya ce aiki na tara alula shine a jeren gyallin lissafin shine rasul wajihi wanke fuska mala ya ce rasul wajihi idan aka ce wanke fuska abinda ake nufi huwa min manabiti shi'ri shine a wurin da ya kama min manabiti shi'ri daga inda wato matsirar gashin kai manabiti sha'rin ra'asi mabuga matsira inda gashin kai yake fara tsira shine kaman nan kenan ko inna Allah ce falyadu unadiya a menene subhanallah inda yake fada cewa zai kama mutum da makwadkwadansa na manta ayan ilama ilaman hadara min al-lihya zuwa ga abin da ya gangaro shine in hadara tun daga nan kalli nan inda gashin kai ke farawa zuwa abin da ya gangaro har ya zo ƙasan gemu ma'ana ta tsayonsa kenan ana maganan tsawo wa zikni da kuma azzikin shine inda ake fallama mutum mari kun fahimci magana wannan kashin da ake mara sai ga mutum ya rike wurin kun kaɗa ga hannu za kamar za ka mari mutum za ka ga yamin ya maza nan ga ido sai ka ga mutum na kare kuncinsa to shine azzikin wannan kashin wanda gemun mazaje ke tsirowa a kan shi an gane to shi ta wannan mun gane shi ta fuskan tsayi mahudan gashi zuwa kasan haba yawwa to ta fadi kuma shine wazzikni daga fadin kunci nan gefen kunni gaba da kunni ila usulil udnaini har zuwa inda yake tushe wato zuwa tushen kunnuwa biyu wannan kashin daga nan ka gangaro ka wuce sahanci su ma ka taho zuwa ƴan uwansu shine inda ake nufin da ka wanke in ka wanke su ka wanke fuska in kin zo saboda gayu kika faro daga goshi kika yi kasa baki wanke fuska ba kin samu lum'a an fahimci maganan sannan ka fara daga kan kumatu ka je kan ɗayan kumatun shi ma da matsala shine ya gaya mana da inda yake ta fuskan faɗi da da tsayinsa sai malai ce waita ahadu al-mufsila wa huwa ma baina al-lihiyati wal-udhn wa yata'ahadu kuma ana so mutun ya rinka bibiya al-mifsal dukkan wata gaba ma baina al-lihiyati wal-udhn wanda take tsakanin gemu da da da kunni ma'ana duk inda ya kamata ruwan kage ce da ne kuskure na na yi shakan hanci yanzu ba sai na taba hanci na ba a'a ruwan ya shafa ya taba hancin ke taba leban ki da kika yi kuskuren baki duka ya game ko ina shine abin da malam ke nufi kuma wannan wajibi ne don kala ta'ala Allah mulkin sarki ya ce fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokin ku inji Allah sannan kala ta'ala Allah mulkin sarki ya ce wa aydiyakum ila al-marafiqi da kuma hannuwanku zuwa gwiwan hannu da muka fada malici an humran nan ya ce himran anawa amma humran ne naku hu ne ko hi to an humrana ne damma ne an humrana bi ne abanin an karbo daga humrana dan abanin anna usmana da'a bi wudu'in yace sayyidina usman yayi kira yayi umarni da a kawo masa ruwan alola fa zakara sifata wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Uthman yayi bayanin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffar yanda yake alola fa qala Humran sai Humran yace thumma ghasala yadahu yana bayani yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke alola yace sai muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannuwansa hannunsa al-yumna na dama ila al-mirfaqaini zuwa gwiwar hannu shine muka ce na'am da bambanci na naku kuma ba ku da shi akwai wanda ya je na karanta abin da bai da shi ne sun magasar da jahu talata ba a kawo muku an humran bin abanin anna usman da abi wudu'in fa zakara sifata wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala humran thumma ghassala yadahu al-yumna oh thumma ghassala wajahu thalatha marratin to to to ku bani gani shi yasa ce kuka ce bai da yawa karusa ko na ku yawo hadisin 31 wai dai ku kece akhrasi ina ne wurin nan akhraja أخرج في صحيح حين أن حمران بن أبان أثمان دعا بوضوء فذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال حمران ثم دعوا ثلاث مرات doke ba zai ba mu matsala ba shi za ku ga tazara tsakanin buguna da naku na shafuffuka ya nuna an ƙara yin takhrijin littafin kenan kun fahimci irin nawa ne to ina ba ku shawara ku mallaki duka biyu kun fahimci magana yawa ku mallaki duka biyun ku ala kamar wannan bugu ya tukulli musulmi sai ira musulmi da muke ran juma'a shi ma za ku ga kala biyu ne wannan mai jan takardar sosai majority shi suke da shi so yana nashi advantage amma akwai ɗan kuskuren wasila wani lokaci a cikinsa akwai wancan mai milk ɗin nan shi kuma wanda bai da shi to sai ka siyo ka ƙara to mu faka mu fassara nakun kawai sai mu tsaya kai mun zo sai mu ƙara na wai zamto kamar sharhi ne ku duba nata naku hadisi na 31 ne ko to ni kun gama bai sa namban hadisi a nawa ba kwata-kwata na 30 hadisi na ba nawa ba a nan yayi namban ba ba yace akhraja fi sahihaini akhraja sun fitar su su biyu Imam al-Bukhari da Imam Muslim akhraja shi kadai akhraja su biyu ko sun fitar fi sahihaini a Bukhari da Muslim an Humrana daga Humrana kun ga ku kuma nan naku ya rubuta daidai mu namu sai rinka kuskure yana sa Himran Ibn Abanin anna Uthmana da Abi Wadu'in sayyidina Uthman yayi umarni da a kawo masa ruwan alola fadakara sifata wudu innabi sallallahu alaihi wasallama sai a ciki aka yi bayanin siffar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke alula fa qala humran sai aka ji humran a karshe ya ce thumma ghasala wajhahu mun ji sayyidina usman mun ji a sayyidina usman bin affan ya ce sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ghasala wajhahu ya wanke fuskar sa thalatha marratin hasu uku to nan ne da kuke nufa tsaya ko ni da ke annabi ba haka yake ba tahlilul lihya za a tashi ana kuko to dan rike mu gani akwai bayanai sosai a namu kafin tahlilul lihya da to ba matsala insha Allah duka karin ilimi ne mun zo zamu sai mu tashi a darasi na biyar kenan Allah ya kai mu ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah